بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مم.
كتاب الاستسقاء مم.
باب العمل في الاستسقاء حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم انه سمع عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد- زيد المازني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المصلى مم.
فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة مم.
وسئل مالك عن صلاة الاستسقاء كم هي؟
مم.
فقال ركعتان ولكن يبدأ الإمام في الصلاة قبل الخطبة فيصلي ركعتين ثم يخطب قائما مم.
ويدعو ويستقبل القبلة ويحول رداءه مم.
حين يستقبل القبلة مم.
ويجهر في الركعتين بالقراءة مم.
وإذا حول رداءه جعل الذي على يمينه على شماله والذي على شماله على يمينه ويحول الناس أرديتهم إذا حول الإمام رداءه ويستقبلون القبلة وهم قعود نعم كتاب الاستسقاء wannan littafi yana bayani dangane da abin da ya shafi yin addu'a saboda a neman shayarwa daga Allah subhanahu wa ta'ala babu al'amali filistisqa wannan babi yana magana dangane da yin addu'a cikin alistisqa'u neman shayarwa neman shayar da fari ruwa idan aka ce alistisqa'u wato shine talabus suqya min Allah subhanahu wata'ala neman shayarwa daga Allah madaukakin sarki damuna ce ta yi an je an yi shuka bayan sati ɗaya ko kwana goma wato aka ga ba a samu ba biko aka ga kuma shuka ta huto wani gurin ta fara ja ta fara mutuwa wani gurin dama ta mulmutu to ba laifi za a je a yi wannan salatul istisqa'i sallah ta neman Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ruwan sama saboda wato farin nan da ake tafi saboda shuka ɗin nan da aka yi ta ji daɗi ko kuma ana cikin wahalar ruwa ne wahala ruwa na sha namu ya yanki ya yi wahala za ka ga budo ɗaya da kana siyan shi dala biyu amma kuma ya koma budo ɗaya dala ashirin dala talatin ana cikin yanayi na tsanani to wannan ba laifi za a iya zuwa a yi addu'a a yi salatu da istisqaya a filin idi da niyyar Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo sauƙin wannan ruwa ɗin wato in wata matsala ce take tattare da wannan ruwa ɗin Allah ya kawo sauƙinta Allah ya gusar da ita ya zamanto kowa yana shan ruwa ba tare da ya matsu ba za ga wata unguwar za ta fi sati ba ruwa a ciki gabaki ɗaya in banda Allah ta'ala ya arzuta mu da waɗannan garaken waɗannan rijiyoyin wato da ho wahalar da za a dinga sha da kaga wani lokacin ana zuwa irin ƙauyayyukan nan ana cikowa ruwa ana zawa da su ko kuma irin abin da ya shafi dabobi tabakunan da dabobinku suke kiwo tabakuna ga baki ɗaya sun kafe ruwa ya ƙare kuma ruwan sama bai zo ba shi ma wannan za a je a yi salatu istisqa'i wato ba wai sai abin da ya shafi da damuna kaɗai ba ko cikin ranin nan ƙau ana cikin wahalar ruwan nan wato za a ga maza da mata dare ba a yi babarci da rana ba a yi babarci ka bi dare wajen neman ruwa a gidanka sai ka je ka tun bayan isha'i baka tsaya ka yi kiyamun leli ba baka tsaya ka kwanta ka yi barci baka je ka tsaya a famfo da kai da mai famfo ana ta rikici da jama'a yau wajen karfe biyar za ka samu ruwa gudu biyu ko uku ka kawo ka ajiye a gidan in ka samu in kuma layin ka bai zo ba in aka yi sallah aka cire ruwan nan har lohe gobe da dare yanzu ba ka da ruwa ɗaya ma a gidan ka zo ka kwalaba ka tashi a tafi rijiyoyi za a je neman ruwa budo biyar rakancin da za ka samu ka kwana a gurin ruwa baka samu ba ka je ka kawo ni kuma in ka zo in ka kwanta dama sai a hankali a to in irin wannan matsalar ta samu ana iya zuwa a yi salatu da stasqai ba sai in fari bane kaɗai matsalar ta samu domin ake yin ta haddathani yahya an malikin qala ubaidullah malam ubaidullah yace yahya ya zantar da ni ya jiyo daga al-imamu malik shi kuma ya jiyo daga abdullahi dan abubakar dan amr bin hazm annahu sami'a abbad ibn tamim yaqul haqiqa ya ji abbad ibn tamim al-ansari yana cewa sami'tu abdullahi ibn zaidin al-mazini yaqul haka ne ko naji abdullahi dan zaid dan asim dan ka'ab al-mazini wato wanda yake na ɗabirar mazin al'ansar mutumin madina wato naji yana cewa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ilal musalla wato ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fito ilal musalla zuwa filin idi a cikin watan ramadan a shekara ta shida bayan hijira fastasqa ma'aiki alayhi salatu wassalam ya nemi shayarwa daga Allah maɗaukakin sarki wato yayi salatu listisqa'i kuma yayi addu'a yayi khutuba Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ruwa wato gari yayi sanyi shuka ɗin da aka yi ta ji daɗi mutane su ji daɗi wato kowa ya wadatu da ruwa ma'aiki alayhi salatu wassalam ya tafi filin idi ya yi salatu listisqa'i an gane ku wa hawwala rida'ahu hina istaqbala al-qibla sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sai ya juyar da rida'ahu mayafinsa hina istaqbala al-qibla wato mayafinsa bangaren da yake kan kafada ta dama ya maida shi kan kafada ta hagu bangaren da yake kan kafada ta hagu ya maida shi kan kafada ta dama wato wannan shine at-tahayyul din da zai wannan shine abin da al-Imam Malik da waɗansu daga cikin malamai suka tafi akai wannan kuma ya tace fatawa ta al-Imam Shafi'i a lokacin da yake zaune a Iraq wato yana koyar da al'umma amma lokacin da ya dawo masa a fatawarsa shine wato na sama shi zai koma ƙasa na ƙasa ya koma sama an gane hina staqbala alqiblata lokacin da ya fuskanci alqibla to shine malam yace wa ikhtulifa fi hikmati hadha at-tahwil fajazama al-muhallab bi annahu lit-tafa'uli bi tahwil al-hali amma hiya alayhi al-imam al-muhallab ɗaya daga cikin manya-manyan malamai ya ce wannan hikimar da ta sa zai canza mayafinsa wanda yake kan kafaɗa ta hagu mai maida shi kan kafaɗa ta dama na kan kafaɗa ta dama ya maida shi kan kafaɗa ta hagu wato saboda fatan Allah ta'ala ya canza musu yanayin da ake ciki na wahalar ruwan nan da kunci na ruwa da kunci na rayuwa da aka shigo yi saboda kunci na ruwa Allah ya canza shi ya kawo yalwa ta ruwa ya zamanto yalwa ta abinci yalwa da daɗin rayuwa an gane ko wato haka a alimamun muhallab ya faɗa wasu ila malikun an tambayi al'imamu malik Allah ta'ala ya ji kansa da rahama an salati listis ɗa'i kamhiya an tambaye shi dangane da siffa ta sallah ta shayar da fari ruwa yaya ake yin ta faƙala raka'ata ne al'imamu malik ya ce raka'o'i guda biyu ne ake kamar yadda ya inganta a cikin hadithai na ma'aiki alaihi salatu wassalam walakin ya bi da'ul imamu bis salati babula da hudu ba al'imamu malik ya ce sai dai limami yana farawa da yin sallah kafin ya yi hudu ba faisalli raka'atai ne yana yin sallah raka'a guda biyu thumma yakhutubu qa'iman sannan kuma sai ya tashi ya khutuba halin kasancewar shi a tsaye sai ya khutuba guda biyu ya rabe tsakankanin su da zama waya da'u yayi ta roƙon Allah tabaraka wa ta'ala akan Allah ta'ala ya kawo yalwa ya kawo ruwan sama ya saukar da ruwan sama da rahamar shi ga al'umma ga bayinsa wa yastaqbilu al-qiblata sannan kuma sai ya fuskanci alƙibla idan ya gama wannan huɗuba din sai ya juya ya fuskanci alƙibla yana fuskantar alƙibla wa yuhawwilu rida'ahu wato sai ya yi tahwilin mayafinsa shine juya mayafinsa wanda yake kan kafaɗa ta dama ta dama hagum hina yastaqbilu al-qibla a lokacin da ya fuskanci al-qibla wa yajharu fi rak'ataini bil qira'ati al-imam malik yace yana bayyanawa da karatu a cikin waɗannan raka'o'in guda biyu da zai yi su wa idza hawwala rida'ahu to idan zai juya mayafin nasa ga siffar da zai yi shine yace ja'ala allazi ala yaminihi ala shimalihi wato sai ya dora mayafinsa wanda yake kan kafadar shi ta hagum ya maida shi kan kafada ta hagum wallazi ala shimalihi ala yaminihi mayafin da yake kan kafada ta hagum sai ya maida shi kan kafada ta dama wa yuhawwilu nasu ardiyatahum yace mutane su ma suna juyar da wato mayafansu idza hawwala al-imamu rida'ahu idan limami ya juyar da mayafinsa wa yastaqbiluna al-qiblata wato su ma suna fuskantar alƙibla wahum qu'udun alhali su suna zaune to haka za a yi abun shi limami yayi a tsaye suna ganin shi su kuma su yi a zaune su duka gabaki da na'am باب ما جاء في الاستسقاء حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استسقى قال اللهم اسق عبادك وبهيمة نعم وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت نعم babu ma ja'a filistis ra'i wannan babi yana magana dangane da abun da ya zo shi daga wajen ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ake yi na addu'a a wajen neman shayar da fari ruwa al'imamu malik ya zantar da yahaya bunu yahaya al-laifi shi kuma ya jiyo daga yahaya bunu sa'id al-ansari shi kuma ya jiyo daga amurbinu sha'aibin shi kuma ya jiyo daga babansa shi kuma ya jiyo daga kakansa anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana idas tasaba qala haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance idas tasqa wato idan dai zai yi addu'a ta neman shayarwa yana cewa Allahumma sqi ibadaka ya Ubangiji ka shayar da bayinka ruwa mai albarka, wa bahimataka ya Ubangiji ka shayar da dabbobinka wanda halittarka ne, wanshur rahmataka ya Ubangiji ka yaɗa rahamalka ta ruwan sama da amfanin ruwan saman ga bayinka, wa ahayi baladakal mayyit. ya Ubangiji kuma ka raya garinka wanda yake matacce, ka raya ƙasarka wanda take matacciya, saboda ka fitar da tsiro daga cikinta, saboda albaladu ɗayyib ya haruju na batuhu bi izni rabbi, wallazi ya habutsa la ya haruju illa nakidan. To al'ardul mayyita wato ita ce ƙasar da ba tsiro a cikinta, to ka rayar da ita ya Ubangiji. wannan ita ce addu'ar da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yi a lokacin da aka je neman shayarwa. Na'am.
Wa haddasani an malikin an shariki bin Abdullahi bin Abi Namir. Ana Anas bin Maliki. Annahu qala ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. فقال يا رسول الله خلفت المواشي وتقطعت السبل فدعوا الله فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمئرنا من الجمعة إلى الجمعة قال فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نعم تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ظهور ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية الأودية ومنابت الشجر شجر مم.
قال فن- نعم فن- ف- نعم فانجبت نعم فن- فانبج- فانجبت فانجابت نعم فانجبت ما شاء الله عن المدينة إن- نعم انجياب الثوب فانجابت عن المدينة انجياب الثوب عن المدينة انجياب الثوب نعم قال مالك مم.
في رجل نعم فاتته صلاة الاستسقاء وأدرك الخطبة فأراد أن يصلي في المسجد أو في بيته إذا رجع قال مالك هو من ذلك في سعته مم.
إن شاء فعل وإن شاء ترك
وحدثني عن مالك عبيد الله يتي يحيى يا زنتر دني يا جيو دغ الامام مالك an shariki bin abdullahi bin abi namirin shi kuma ya jiyo daga shariku dan abdullahi dan abi namirin an anas bin malik radiyallahu anhu shi kuma ya jiyo daga anas dan malik yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi annahu qal haƙiƙa anas dan malik yace ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ranar juma'a ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana kan mumbari yana huɗuba. kawai sai wani mutum ya shigo cikin masallaci daga wata kafa faƙala ya rasulallahi halakacil mawashi wata ƙaɗa'acin subul ya ce ya rasulallahi ya jaka da Allah yanzu abin da yake faruwa ho shine halaka cilmawashi dabbobi ga baki ɗaya sun fara halaka sun fara mutuwa saboda ruwa yayi kaɗan ba a samun ruwan da za a yi musu ba ruwa wanda ba su mutu ba suna nan sun kotse su ma suna kan hanya wata ƙaɓɓa'aci subul sannan kuma hada-hada ta kasuwanci ta tsaya ta yi tsit saboda ba sai ka sha ruwa ka ƙoshi ba za ka yi zancen wani neman harkoki ka huta neman dukiya ba ka da ruwa isasshe wanda zai ishe ka ya ce to harkoki sun tsaya hanyoyi ga baki ɗaya yanzu an yi tsit ba wani wanda za ka gani a hanya idan kana tafiya saboda harkoki sun tsaya don haka fadu'ullaha ya rasulallahi muna buƙatar ka yi addu'a ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo sauƙi cikin wannan yanayin da ake ciki ya saukar mana da ruwan sama fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anas dan malik yace sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ya daga hannayen shi ya roki Allah subhanahu wa ta'ala yace Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna ya faɗa sau uku wa mutirna min aljumu'ati ila aljumu'ati anas dan malik yace kafin mu fito daga masallaci muna cikin masallaci ne mun tafi juma'a yace wallahi aka fara ruwa ruwa ya kece aka yi ta mana ruwa tun daga ranar juma'an nan sai da aka yi sati guda ana yi ba wata rana da muka gani ce fa wallahi ma ra'ayna shamsa sabtan yace wallahi tsawon sati guda bamu ga rana da idan mu ba ruwan safe daban na rana daban na marece daban na dare daban da kowane lokaci ana cikin ruwa addu'ar ma'aiki ai ba wasa ba ce tsala anas dan malik ya ce fa ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai wani mutum ya zo wajen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a juma'ar ta gaba bayan an yi sati guda ana ruwa ba shi gida huci harkoki sun tsaya masu shago na cikin gari ma ba sa zuwa su buɗe saboda ana ruwa sai wani ya zo ya ce ya ma'aikin Allah ta hadda macil buyut wankaza aci subul ya ce ya ma'aikin Allah ai yanzu kuma gidajen da bayan Allah suke ciki ya fara rubujewa kaji an ce katangar wane ta faɗi ɗakin wane ya rufa ɗakin kaza wato katangin wane da ɗakin nashi baki ɗaya sun zube ce ya rasulallahi yanzu a asarori sun fara yawa wan qata'ati subul sannan kuma hanya ta yanki wato ba hada-hada hada-hada ta yanki ita ma saboda ruwa da ake yi ba zai baka damar ka huta ba kana cikin gida kullum za ku yi magana da mutum za mu haɗu to amma saboda ruwan nan da ake in ana ruwa dama an sani ba a haɗuwa ba a fitowa to harkoki ya yanki wa halakatil mawashi sannan kuma ruwan nan da yake kasar dabobi to yanzu sun ma fara mutuwa saboda ruwan ya yi yawa ya rasulallahi an gane ko fad'ullaha an yumsika an yumsika ha anna wato ka roki Allah subhanahu wata'ala ya daina saukar da ruwan wannan da kan ya ishe mu ruwa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato yana faɗin haka shi wannan bawan Allah faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama allahumma zuhurar jibali wal akam wa budunar audiyati wa manabita shajar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ce ya ubangiji ma'ana an zilil matsara wato ka saukar da ruwan wannan akan zuhurar jibal a saman duwatsu ka saukar da shi a saman duwatsu wal'akami sannan kuma ka saukar da shi a saman tuddai tudduna wa budunar audi ya ce kuma ya ubangiji ka zuba wannan ruwan wato a cikunan kwari ruwa wato kwari-kwari to Allah ka zubar da shi a ciki wannan ruwa ya tafi can ya taru wa manabita shajar kuma Allah ka zubar da wannan ruwa ka malalar da shi akan a cikin gonakai gurin da itatuwa suke fitowa wato allahumma hawalaina wala alaina ya ubangiji ruwan ya isa a kanmu a yi adabra da mu allahumma hawalaina wala alaina ya allah a yi adabra da mu ba a kanmu ba tsala anas dan malik ya ce fanjabata anil madinatin jiya wa tsaubin wato muna cikin masallacin kafin mu fito ya ce wallahi wannan ruwa fanjabat anil madina wato sai ya fita daga madina daga baki ɗaya bar madina in jiya ba tsobi kamar yadda tufafi yake fita daga jikin meshi idan meshi ya cire shi haka ya fita kamar cilalga an gane ko wato shi ne abinda anas dan malik ya faɗa a addu'a ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a hadithin yana da tsawo a cikin bukhari anas dan malik ya ce fakharajna na bishi fi shams wato muka fito daga cikin masallaci har rana ta hudu eh annabi yayi addu'a ya ce Allah a kai shi wani guri an gane wala malikun fi rajulin fatatuhu salatu listisqa'i al'imamu malik ya bayar da fatawa dangane da mutumin da sallah ta istisqa'i ta kubuce mishi shi ya zo shi an ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to ya zai wa adraka khutubata amma kuma ya riske khutuba shi ya zo liman zai fara khutuba fa'arada an yi salliya hafil masjidi au fi baitihi idza raja'a sai shi wannan mutumin ya yi nufin idan ya dawo gida zai tafi masallacin unguwarsu cikin masallacin unguwarsu ya sallaci wannan sallah ɗin ko kuma a'a idan ya shigo cikin gidan shi ya sallace ta to al'imamu malik ya ce huwa min zalika fi sa'atin wato shi yana cikin yalwa fi dalika cikin sallatar wannan salatu listisqa'in a cikin masallacin unguwarsu ko a cikin gidan shi shine yace in sha'a fa'ala wa in sha'a taraka shine in sha'a fa'ala idan yana so sai ya yi ta saboda nafila ce au taraka ko kuma in yana so ya barta ba sai ya yi ta ba wato kowanne daga ciki yayi ya halatta نعم الحمد لله على العلم عنده سبحانه وتعالى